shekarar na huwa liyu zalika wal qadiru alai yau waɗanda za mu yi magana su ne waɗanda ba a son muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya tsare mu daga kowace kofa daga cikin waɗannan ko sunan nan kanshi Allah ya tsare mu ya saba mu daga cikin kowane ɗaya daga cikin waɗannan da za a faɗi saniyan shine asma'un na sunayen wuta wuta tana da sunaye daban-daban Allah ka tsare mu daga wuta Allah ka tsare mu daga wuta Allah ka tsare mu daga wuta da tsarkin sunayen nan nan ba na ɗaya daga cikin sunayen nan shine annam wannan sunanta kenan na gaba ɗaya duka kowace nasu amma za a zo a keɓe wasu a cikin nasu kuma yadda da aka ce aljanna aka fassara ma'ananta da aka ce amma aljannan kuma ta kasu kashi kashi to ita ma wuta sunanta wuta Allah ka tare mu daga shiga wuta qala Allah ta'ala wallazina kafaru waɗanda suka yi kafirta suka yi tawaye wa kazzabu bi ayatina suka karyata ayoyinmu hujjoji bahirat dalilai a fili an yi masu bayani da mu'ujizoji na annabawa duka sun gani amma duk da haka ba su yarda ba suka fifita wannan rayuwa ta duniya suka zaɓi abokin gabarsu shine wanda suke so yau wanda ya shiga wuta kaman a ce ne mutum dama yana faɗa da wasu mutane kuma sannan suka kamo shi ya zama bursunan yaƙi kuma a gidansu dama ga gaba gashi kuma bursanan yaƙi a ƙarƙashin su so da sai yadda suka yi da shi to waɗannan abokin gaba da aka riƙa shi yayi dalilin shiga wuta wanda an mana gargadi an gaya mana cewa mai ga wannan tun asalin sadda aka yi sadda aka yi mahaifinmu babanmu shi dai ba abin da ya ɗauka ya ɗauka sai faɗa cewa zai faɗa da shi har abada kuma zai faɗa da 'ya'yan shi har abada sau da haka wannan faɗa ba zai ƙare ba mutum bai gama faɗa da shaidan sai ranan da Allah ya taimaki mutum ranan cikawan shi ya mutu akan kalmar nan ta la ilaha illallah muhammadur rasulullah saboda shaidan yana sane cewa duk wanda ya mutu da wannan kalma to ya sulle masa ranar shikenan faɗa ya kare tun zai shiga aljanna to ran nan ne zai bakin ciki kuma ran nan ne faɗa zai kare ran nan ne zai sallama ya suranda cewa faɗa ya kare shi da wannan adam amma wallahi in dai wannan ranar bata zo faɗa bai kare ba kullum kana ja yana ja kana ja yana ja sai dai faɗan kullum an ce in ya taso ma ka haɗa shi da wanda ya yi shi an baka makaman da za ka yi faɗa in faɗan ya gagara haɗa shi da wanda ya yi shi kamar yadda mun sha da misali na aka tambaya aka ce idan ka shiga rugar filani sai karen nan nasu ya taso ma ya za ka yi da shi wani ya ce zai ɗauki dutse ta jifa shi za ka daɗe kana jifa wani ya ce zai ɗauki sanda ya ta kai mai duka ce kafin ka dokar ya cije ka domin an koya mai sandan dama nan masu sandan ne ya za a yi ya ka ce kira mai shi haɗa shi da masu shi dan yaro ƙaramin aka turo shi aka ce mai tsawa sai mai tsawa kyale ka haka ne ko to sau da haka shaidan ba wanda zai ma maganin shi sai Allah tabaraka wa ta'ala shi yasa aka ba mu abubuwa da yawa wanda za mu samu ga magunguna nan kada mu saki jiki da shi kada mu yarda da shi zai kawata mana abin da ƙarya ne tanti ne ba gaskiya ba ne amma kuma in muka bi sai mu sha mamaki shine nan aka ce wallazina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar waɗannan sune abokan wuta ai mulazimuna fi haqqina in an ce ashab waɗanda ba za su rabu ba sun shiga in an shiga ciki an shiga kenan ba za a rabu ba a liƙe mu juna Allah ka tsare su hum fiha khalidu sannan kuma za su dawwama ciki har abada wannan zama dawwaman ciki ita kanta azaba ce ta fi wutar zafi ‘yan wuta idan suka shiga wuta aka fito da su wata rana ga ‘yan wuta ga ‘yan aljanna ‘yan aljanna sun shiga aljanna ‘yan wuta sun shiga wuta to za a fito da mutuwa a gaban su a ce su leko ‘yan aljanna ku leko kun san wannan a wata ruwayan za su ce sun sani mutuwa ce wannan za a ce to shi kenan sai a yanka ‘yan wuta ku leko kuma su ma a nuna musu sun san wannan sai sun sani mutuwa sai a yanka ta kamar rago sai a juya a ce to khuludu ya ahlal janna khuludun fiha bila maut ya yan aljanna ku dawwama cikin aljannan da ku har abada ba mutuwa sai su koma su rungume juna to sannan ne za a yi murna domin ana jin tsoro da ana tunani sai a ce yan aljanna kun shiga kenan har abada ba mutuwa sai su rungume juna suna murna murna sannan ne mutum zai ji daɗin da bai taɓa ji ba tunda an ce mai khuludun fiha bila maut mutuwa ita ke ba da tsoro ko mutum ya ki ko ya so tun da yake jin daɗi ko yana jin daɗi in ya tuna da wannan maganar cewa a tani ahatin mai zuwa ya zo man ya ce ya muhammad ishma shi ita fa innaka mayyit ka rayu duk yadda kake so ka rayu amma fa ka san wata rana za ka mutu wa abin ma shi ta ka so duk abin da za ka so ko manne shi ko ma ne ka'ilan ma kana duk abin da za ka so ko menene shi ka so shi fa innaka mufariqu amma wata rana za ku rabu kaman kun rabu ga kunan sannan wa'mal ma shi'ta ka aikata abin da kake so fa innaka majziyun bihi da wannan abin da ka aikata za a saka ma aljaza'u min jinsil amal yadda ka aikata haka za ka ga sakamako kowa shi zai zaɓan ma kanshi irin sakamakon da yake so ya gani ya sa muka karanta ala ayi halin da mutu zaɓan ma kanka sannan ya ce wa alam anna sharafal mu'min qiyamuhu bil layl daukakan mu'mini shine ya tsayu da daddare gaban Allah tabaraka wa ta'ala ko raka'a ɗaya ce zai yi karanci ya tsayu gaban Allah wa izzuhu sannan ɗaukaka sabuwa ya istigna wa mutum ya wadatu da mutane mutane ka kyale wasu kayan kawai ka dogara ga Allah tabaraka wa ta'ala to mutumin da ya tuno wannan ya san zai rabu da abin ko bai faɗi ba sai ya tuno ya ji ba da akwai ranar da zai rabu da wannan abin da yake labudda min hada saboda haka wannan kenan kaga in aljanna sai su kama jin daɗi tunda ba mutuwa su ko ƴan wuta su ma sai a ce ya ahlan na khuludun fiha bila maut kuma ku dawwama ciki ba mutuwa daga nan ne za su yi kukan da ba su yi irin shi ba da da duk wahalar da suka sha ba za su kuka na masifa na fita hankali ba kamar lokacin da aka ce masu nan za su zauna ciki har abada saboda aka Allah tabaraka wa ta'ala ya tsare mu kuma abin nan an riga an gaya mana ga hanya dai ku duba tun daga bangon littafin alfawzul azim wal khusranul mubin ga rabo mai girma ga kuma tadewa bayyananna kowa shi zai zabi wanda yake so a cikin biyu saboda haka waɗannan su ne aka ce za su dawwama cikin wuta ba za su fita ba har abada in sun shiga wa zakara Allah wa qad zakara Allah na azza wa jalla an-nar fil Qur'an bi lafzi an-nar 126 marra Allah tabaraka wa ta'ala ya ambaci wuta cikin Al-Qur'ani kuji da wannan lafazin na an-nar ya ambace ta a cikin Qur'ani so ɗari. da ashirin da shida so ɗari da ashirin da shida Allah tabaraka wa ta'ala ya ambace su wato akan wannan alifin layam ga ta nan da abun nan ɗinta alalamin shamsiyya wannan idan aka zo ka kalle ta ga ta nan anna an ambace ta cikin qur'ani so ɗari har da ashirin da shida wa bil lafzi naran akan nakira kuwa wancan akan ma'arifa kenan ko ko lil ahdi ko ko mu'arif na ayati halin dai ba na hawa ke ba amma dai akan wannan suran anna so 100 har da 26 ko wannan zai nuna mana wani abu yana nuna mana maganar wutan nan fa ba maganar wasa ba ce shi yasa ake ta maimaitawa ana ƙara faɗi mana ka duba ko da iya nan ba ba ta da wata a ce kawai an ambata ma abu dan ka kiyaye so 100 har da 26 sannan kuma mutum ya banza da wannan abin ya kyale shi wannan shine muntahal hamaka na fata an gane sannan kuma wa bil lafzi naran an ambace ta da naran ita kuma ai shi ko 19 marra shi ko 19 ta marra so goma sha tara aka ambace ta da wannan an ambace ta so goma sha tara da wannan duka waɗannan ya ce ya ba su nan bayan kana so ka duba kada ka je ka faɗi wata rana wani ya tare ka sai ka gaya mai ga littafi in bai je je diba shi bai samu ba shi kenan ka duba mawajen na al-mufharar ko mufharar na abun nan ba kai mufarra kai na kasa karanta abu mufahharar eh mufahharar ne na alfazil qur'an na abun nan din su sai mu je je duba sai ka je ka ji diwanan wurin ka gani har da shafi ma ya bada sai ka je ka duba to sai mutum ya duba ciki ya gani waɗannan abubuwa da aka ambato ka kaulihi ta'ala sayasla naran la ta lahaba sayasla naran zai shiga wata irin wuta shi Abu Lahab kenan da shi da ma iyalin nashi gaba ɗaya shi da matar shi sayasla naran la ta lahaba zai shiga zai konu a cikin wata irin wuta ma'abuciyar zabalbala wadda tana da harshe tana da harshen ta tana lasa ta koyina wannan mahallu shahid naran din kun gan shi ya zo da naran to ya zo da wannan naran naran din shine ake magana ya zo har sau goma sha tara a cikin alkur'ani wannan shine suna na ɗaya na wuta suna na biyu shine jahannam قال سبحانه وتعالى الله تبارك وتعالى ياتي إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا wato ita ma wutar jahannama ta kasance mirsadan ne wato kaman wani wuri ne da ake daure mutane wurin da za a tattara mutane a daure su a ciki a yi da kamar yadda ka san dai turaku a sa turaku wurin a daddaure mutane to shi ne mirfadin inda in aka zo mutum bai isa ban aka ɗaure shi a wurin nan ya kwance ko ya gudu nan za a tattara su a tare su a wurin zama wata matara wadda in an tare su sai dai masifa kawai ma'abal litsarina makoma ce ga 'yan tawaye masu girman kai saboda haka nan ne su matattara su nan za a tattara su gaba ɗaya ba su da wani wuri sai nan nan ne makoma su ina fata an gane shine ce litsarina ma'aba ma'aban ɗin shine can zaka sai litsare wurin zama ne makoman masu saurin kai kenan wanda aka za ka gaya masu ga abin da ya cancanta su aikata ba su aikata ba mahallu shahidai jahannam akwai sunanta na uku shine aljahim jahim mai tsananin zafi wuta ce wanda take mai ɗankaran zafi qala azza wa jalla wa burrizatil jahim liman yara za a baje wannan wutan duk wanda yake gani zai ganta gata nan gaban shi a fili babu wani abu da zai bace mutum yana gani ko makaho ne ranar yayi ido sai ya ganta sai an baje ta kowa ya gani saboda ta bashi tsoro ya fashe da kuka kuka kuma ba zai amfani ba hudu na hudu akwai as-sa'ir akwai sa'ir qala tabaraka wa ta'ala fariqun fil janna wa fariqun fis sa'ir wasu bangare idan aka je za a raba mutane ne kashi biyu babu gida na uku wancan da aka yi magana a araf da aka yi magana wannan za a kare za a wuce wurin wannan dama an ce wanda suke hawa ashabul araf shine wanda ayyukan su suka yi daidai hamsin hamsin to daga ƙarshe Allah tabaraka wa ta'ala zai masu gafara ne su shiga aljanna dan haka ba sauran wasu mutane illa gidan nan guda biyu imma fil janna wa imma fis sa'i a'adana Allahu ajarana min as-sa'i haka za ka sa gidajen guda biyu ko dai mutum yana cikin aljanna ana murna ana jin daɗi ko kuma ana cikin wuta ana kuka har kukan jini sai mutum ya yi saboda masifa sai kuka mun karanta wani littafi aka ce da za a ce yan wuta su kuka su kuka su kuka a tara ruwan da za su kuka saboda hawaye ya isa a sa jiragen ruwa su ta tafiya bisa saboda bala'in kukan da suka yi na hawaye da za a ɗauki kwale-kwale a ɗora shi kawai zai ta tafiya bisa hawaye saboda hawaye ya riga ya taru ga girman jiki ga girga yawa tunda yan wuta sun fi yan aljanna yawa mafi yawancin mutane yan wuta ne tun daga hanya an nuna masu wuta sai ta cika aljanna ba ta cika wuta sai ta cika za ta cika da mutane Allah ya riga ya rantsuwa ya ce la'amla anna jahannama min al-jinnati wan nasi ajma'in sai an cika wutan nan wutan nan sai ta cika to in yan wuta suka yi kuka suka yi kuka suka yi kuka da hawayen su za a sa mai butu ya riga fita ya isa ya sa kwale-kwale ta tafiya saboda bala'in kuka saboda mutum sai ya yi duk kukan da ya iya ya tunanin ya daure kuma ya kasa daurewa ba za a iya ba wanda yake da karfin halin da zai iya daure ma wuta abbatan babu shi ko shi waye babu shi saboda haka za a zo a raba mutane kashi biyu kuma kowa na gani ba da zai kana gani gaban ka za a ware wasu kasan su sun san ka a cikin tafi aljanna kai kuma in ba yi sa'a ba ko ke kuma in ba yi sa'a ba Allah tsare mu haka za a kada mutane a ce su kuma su tafi wuta ka duba da aka yi magana cikin sahafat da aka yi magana aka ce an zo an yi hukuncin an gama an zo an ce yan wuta aka ce ushurul ladina zalamu wa azwajuhum wa ma kanu ya'buduna min dunillah fahduhum ila siratil jahim aka ce a tattara waɗanda suka yi zalunci shirka kenan suka hada Allah da wani wa azwaja da abokan aikin su ba mata ba in maza ne da matan in mata ne abo azwaj waɗanda aka yi aikin abokan aikin wanda suka haɗa suka yi tare sai a ce ba duhum ila siratul jahim shirya ku nuna masu ku ce ga hanyar wuta ta ana nuna masu aka ce ga hanyar wuta nan ku kama hanya ba wanda ya isa ya tsaya sai ta ya yi tawaye a nan ne ake magana ma'aula ba wanda ya sai juyo ya ce saboda me ko ya ce kaza aka ce zai kowa zai kama hanya ya nufi wutan nan mala a zo ana tafiya ana tafiya ana tafiya kuma Allah ya ƙara cewa waqifuhu innahum mas'ulun ku tsaye da su bari a tambaye su ku tsaya a tambaye bari mu a masu tambaya a ji malakum la tanasaru me yasa yau ba za ku ce wani ya hana ku shiga wutan ba ku nemi wani wanda ya isa mai iya taimakon ku ne ya ce kar ku shiga cikin wuta ku kira wanda zai taimake ku me yasa ba za ku kira wani ya ce kada ku je wutan ba ba wanda zai magana Allah ya ce bal humul yawma mustaslimun yau mi kauya suke duk abin da aka sasu ba wanda ke musu ba wanda ya sai musu ya ce a'a na ba zai yi ba kuma an shiga wutan yan aljanna suna ciki ana can sun shiga wasu sun zama gawayi wasu su ƙara sha suna labari ya ce fa hal antum muttali'un ko za ku zo mu leƙa ko mu leƙa cikin wutan inni kana li qarin hira suke yi sai ya ce shi ko yana da abokai yana da aboki amma bai gan shi ba aljanna duk wanda baka gani ba aljanna yana wuta in dai ka duba baka gan shi ba to yana wuta dan ba wani gida sai wurin shi ma dan wuta in dai ya duba ya ga bai ga mutum wanda ya sani ba a wuta ya sai yana aljanna ba wani wuri kuma yan aljanna su an riga an masu wata gatar da in suna neman mutum kawai suka ce suna da aboki kamar yadda ka san ana nuno mutum live a screen idan suna neman mutum haka za a nuno masa mutum su gan shi ga nan tsirara a wuta in mace ce ga ta nan tsirara haihuwar mamanta a cikin wuta tana ta cin wuta ta zama gawayi kurmus amma wanda ya san su ya gan su yana gane su kuma su ma suna gane mutum har za su yi magana sai ce ko za mu zo mu leƙa ko mu leƙa abokinmu ina da aboki na ga ban gan shi ba aljanna fa hal antum muttali'un ko za mu leƙa mu gan shi fa tsala fara'ahu fi sawa'il jahim sai ya leƙa ya ganshi gashi nan a tsakiyar wuta ya riga ya kurmus ba maganin tausayi ya gaya masa ya ce tallahi in kitta la turdin ya ce wallahi ni ma a shaida ka da na biye ma da ka halaka ni da na ci gaba da abota da kai da ka kawo ni cikin wannan wurin laula ni'matu rabbi la kuntu min al muhdarin ya ce wallahi ni ma ba dan ni'imar Allah ba da muna nan tare ko da haka na gode ma Allah da ya tsare ni ba ma tare muka rabu mutum ko shi wane ne a nan in dai ba kusa da Allah zai kai ka ba kowa ne ne shi karbu da shi in ko ba haka ba sai an yi nadama ranan za a ji ranar tashin alkiyama abokai abokan juna su za su rika barantar juna mutum yana cewa da ya sani ma da hanyar manzon Allah ya bi ba hanyar wannan abokin ba da ya halaka shi abu ne duk mun karanta saboda haka nan ne ake ake wasa nan ne za ka iya cewa kaza ko ka ganin kamar abu ba zai yi ba amma in an je lahira sai yadda aka yi da kai ba ma lahirar ba ma tun daga barzakh kuma auna ka gani daga radda ka mutu wanka ma sai an ma rigar sai an sa ma komi sai an ma ba abin da za ka iya yi da kiyashi za a baka a je kwari su zo su rika shigan ma baki in ba wani ya gani ya zo ya cire su ya rufe ma bakin ba haka za su yi ta shiga ba ka iya kore su tun daga nan za a gane mutum ya gama komi duk wani abu da kake gani na tasarrufat ko harakat ka gama to kuma an shiga barzakh kenan min babi aula ana shiga barzakh din nan sai yadda aka yi da kai ko ya saba za ka iya motsa ba wallahi sai da izinin Allah zai yi ba to sannan ne za a ce ga yadda za a yi mutum ya ce a'a ko a ce ga yadda za a wuce a ce abin nan ba kuma su sahabbai haka suka gane ku diba lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya masahabban nan guda uku manya manya radiyallahu anhum aka sa su ne su jagororin wancan yaki na gazwatul mota aka ce to gashi nan farko Zaid bin Harisa idan yayi shahada shikenan Ja'far bin Abi Talib ya dauka in yayi shahada Abdullah bin Rawaha shi ya dauki ta suka gane daga jin tunda annabi har ya faɗi mutum uku sun san su ba za su dawo ba Zaid bin Harisa annabi ya ce in Zaidu ya yi shahada to Jafar ya ɗauka in Jafar ya yi shahada Abdullahi bin Rawaha ya ɗauka suka ce ba za su dawo ba so da aka aka zo annabi na raka su sai Abdullahi bin Rawaha ya yi kuka aka ga yana kuka wasu sahabban suka ce mashi Abdullahi kana kuka ne dan kana tunanin ƴan ƴaƴanka ƴaƴanka wannan Allah zai zai wakilce ka akai kuma mu ma muna nan in muna nan za mu ci gaba ba wani abu mu da kai ɗaya ne gashi kuma zaka samu aljanna ce wallahi ba yana kuka saboda ƴaƴa bane ba yana ya san ƴaƴan nan suna karkashi suna Allah zai kula da su shi yau abin da yake sa shi kuka shine tunda annabi ya ce masu haka ya san yau in sun tafin nan ba za su dawo ba za su je su haɗu da Allah ya ce to me muka yi ni na hararo wata aya da aka ce wa in minkum illa wariduha ya ce babu wani mutum daga cikin ku sai ya girta sai ya ga wutan nan sai ko ma tsallakawa ko ya duk da yadda ma malamai wasu sun ce za a kai mutane kowa ya gani a fashe da kuka sannan wanda za su tashi su sha wasu suka ce tsallakawa za a yi kamar yadda za a tsallaka sirati gwargwadon aikin kowa amma wutan nan sai an ji motsinta sai kawai su kuma suka ce mashi da ya ce wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya abu ne wanda Allah ya riga ya hukunta kawai kowa sai ya ganta ya fi sautar ya ganta la iyaka wasu za su tsallaka ba su masan sun tsallaka ba su ce ina inda aka can za mu tsallako sun tsallako kamar yadda za a yi magana nan gaba yadda za su wuce wasu kuma su wuce da rarrafe ana ji masu da ƙugiyoyi an ji masu ta dama an ji masu ta hagu an kakkarce su wanda zai sauka daga kan sirati na ƙarshe shi ya fi kowa shan wahala an kakkarce shi ya yi gumin da bai taɓa yin irin sabar da ciwo amma idan ya tsallaka ya je bakin gaba ya waiwayo ya ga abin da ya tsallaka ya ce Allah na gode ma da kai man kyautar da ba kai ma kowa ba cikin halitta saboda shi ya ga masifa kuma ya ga ya kubuta shi ne fita da shi ne tsallaka daga ƙarshe an jijji masa an jijji masa rauni ya yi shaɓe-shaɓe da jini da gumi amma idan ya tsallaka bakin gaba sai ji ya ce ya Allah na gode ma da kai man kyautar da duk cikin halitta ba wanda kai man kyauta irina saura ko wasu da sun zo takawa ɗaya faɗawa guda mutum yana ɗora kafa ci sai dai ka tafi radadam radadam radadam kuma duk wanda ya faɗa ciki ya san mutaci kamar mutaci a ƙarshe to shine ya ce saboda haka ya tuno wannan ayan yadda za a yi sai suka ce to ai aya an ce kana ala rabbika hatman maqdiya saka ce thumma nunajji alladhina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya ai wani yace mai to ai ka kawo wannan akmilil aya kammala ayan mana ai an ce gashi nan yace ai za a ce nunajji alladhina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya za mu tserar da wanda suka ji tsoron Allah mu ba azzalumai su ko a cikin wutan nan akan guwawan a gugurfane sai ya ce eh to wa ya gaya ma ba ma cikin azzaluman ya ce na yadda aya haka take amma wa ya gaya ma mun fita daga cikin azzaluman to min zaluncin nan imma zalimun li nafsi wa imma li ghairihi aw nafsul lawama ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ومنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن بإذن ربك بإذن الله so da haka waɗannan to ka gani to kaga mutanen sun kasu kashi kashi ga sunan akwai ga sunan to saboda haka waye ce baka ciki ina mutum yake ina ya sani sai an je can in ka diba cikin tariqul hijra sai ni da aka tambayi ummul mu'minina to wai an ce allazina safaina min ibadina wa minhum zalimun li nafsihi mai tambayan yace man hum su wane ne zalimun li nafsihi tace misli ana wa anta ni da kai ni da kai mu ne zalimun li nafsihi to auna saboda haka mu kiyaye wannan abu yayi wutan nan iyayen da zamu iya mu aiki iya abin da zamu iya dan mu gaba mu shiga wuta ba na sha gaya mana nan Sheikh Abubakar Aljazairi rahimahullahu ta'ala yace wanda ya fi kowa kyautatawa shi ne wanda zai kyautata ma kansa ya san ciwon kai shi to ko ciwon kai ka san ciwon kanka shi ne a ga kayi iya yadda za a yi baka shiga wuta ba ka shiga aljanna wanda ya fi kowa rashin sanin ciwon kansa shi ne wanda har ciwon kan shi ma bai sani bai taimaki kan shi ba to wanda ya fi kowa rashin taimakon kan shi kuwa shi ne wanda ya sako sako ya bari ya shiga wuta wannan shi ne wanda ya fi kowa cuta da ya cuci kan shi ya zama cikin wuta ya shiga ya koma ya zama dan wuta ko ta zama yan wuta ya fito shine asayi sannan akwai na biyar wanda ake ce mata saqar qala ta'ala wa ma adraka ma saqar me ya sanar da kai wutar da ake ce mata saqar aka ce wata irin wuta ce la turqi wa la tabar ba ta bari kuma ba ta rage komi in ta kama ci sai ta kai ƙarshe ba ta rage komi in ta kama cin ba ta ta fara ci sai ta kai har ƙarshe sai ta kai ƙarshe ita ba ta tsayawa sai na tsaida ta in ta kama ci ba ta rage komi ci za ta yi ko ina sai ta ci ba inda take ragewa Allah ka tsare mu akwai wanda ake ce ma al-hutama qala ta'ala kalla layumbazanna fil hutama za a wurga su a cikin wata wuta da ake ce mata hutama ita ko wannan wuta ka gani aka ce narullahil muqada wa ma adraka mal hutama menene ita aka ce narullahil muqada wata wuta ce ta Allah wadda kullun ita kuma ci take a kunne take ba ran da za ga ta mutu tana kunne ne kullun tana ci da haka da an saka mata abu sai dai ta dinga hadiyewa kawai ba ran da za a ganta ta kwanta kasa nan ta yi shuru tana kwance kan garwashi ina ko da yaushe ci take kawai bal bal bal bal duk abin da aka dauka ko in ta lankwame shi kenan allati tattalu ala al-afida wuta ce wadda ba wai fata kawai take ci ba ita wannan hudumar har cikin zuciya sai ta shiga sai ta shiga ba ta ci fata ba ne malam sani ba ba iyakarta ta ci gaban jiki ko da sai ta shiga har cikin zuciya ta kona zuciya saboda bala'in zafinta Allah tsare mu akwai alhawiya akwai wadda hawiya ce sunanta kenan qala ta'ala wa amma man khaffat mawazinu kun ga duk wanda ya zo ranar lahira ma'auninsa ba nauyi ya zama na babu aiki a ciki aka sa wajen awo malam ma'auninsa ya shangwal zunubi shine ya yi sama kawai ya danne ya yi ƙasa ya jawo aikin alkhairi aikin alkhairi bai ja ba ɗan kaɗan aikin alkhairi sai zunubi cikin awon nan ba komi kayan sai kayan zunubi wannan shine aka ce fa ummuhu hawiya uwar saran nan ita ce hawiya aka ce me yasa aka kwatanta ta da uwa saboda ita ce za ta rungume kamar yadda uwa ke rungume jaririn ta ba sa rabuwa in sun kwanta gado suna rungume in ya koma ya ji shi nesa sai ya ce sai ka ji ya ce kwa bai kusa da maman da ta jawo shi kuma ta ba shi komi ba in ta liƙa shi a cikin ta ji dumin maman sa sai shuru kuma ma auna ka gani ko kuka yake wani lokaci da kai za ka ɗauka kari mai duk abin da za ka yi mai kai mai wa za ka in ba kai sa ba zai shuru ba amma yana shiga hannun uwan nan da ta runguma shi a jikinta ya ji jikinta sai ka ji ya yi tsaye ko ba ta bashi komai ba kafin ta bashi wani abu ya yi shiru sai dai ta ƙara kawai in ko ta ƙara ma sai ga har yana ɗaga kafa ya ɗaga kafa ya fitsari ya wani duk abin da zai na jin daɗi ya gama abin da tsawansa to da haka abin nan ne saboda haka shine aka kwatanta ita wannan wutan kamar yadda aka san uwa ba ta rabuwa da ɗanta to haka ai dan kowaye ya fara yi kun sha gani ko ran sai da ba da misali idan kuna zaune a cikin gida da yaro wanda ya fara daga ko yarinya wanda ta fara daga da kuna zaune da maman sai ita ma ta zo ta zauna amma tana ganin maman nan ta tashi ba cewa ta take zo mu je ba haka ne ko tana ganin maman nan ta tashi sai ta bi ta ko yana ganin maman nan sai ga ya bi maman in ta shiga nan ya bi in ta shiga nan ya bi in ta shiga kitchen kai wani ma bayi ma sai an yi daga wani ma sai an shiga da shi bayi ya zai kai ya ta bugun kofar yana yi saboda gani zai kamar maman nan ta yi wani wuri ta bace wannan alaƙa ta ta da uwa da ɗa ta sa aka kwatanta wutan nan yadda aka san uwa na rungume ƴaƴanta haka ita ma take rungume ɗan ɗanta ai ɗanta ne shi ma ɗanta ne shi yasa aka ce ummuhu fa ummuhu hawiya uwarsa ita ce hawiya ran nan aka ce wa ma adraka ma hiya ya sanar da kai ita wannan wutan wace ce wannan ita ce aka ce aka ce narun hamiya wata wuta ce mai tsananin zafi Allah tabaraka wa ta'ala ya tsare mu wannan ita ce namba ta bakwai kala kalan ta sannan bayan haka nan akwai wanda ake ce madarul bawar gidan halaka gidan bakin ciki wuta ita ce gidan halaka ita ce gidan bakin ciki wanda ya shiga ciki tun da ake bakin ciki yake jin labarin bakin ciki ko ya gani bai taba ganin masifa da bakin ciki kamar na shiga wuta ba shi yasa ake ce mata darul bawar قال تعالى ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار الله تبارك وتعالى يسبان لا بال أي كاغني zuwa ga waɗannan waɗanda suke baddalo ni'matallahi kufran suka canza ni'imar Allah tabaraka wa ta'ala an nuna masu ga addini ga ayoyi ga dalilai ga littafi ga manzo suka juyar da wannan ni'imar nan suka maida suka zaɓi kafirci suka ban ga abin da ake nuna masu yi wa hallu qaumahum darul bawa suka yi dalilin saukar da mutanensu cikin gidan halaka su suka yi dalilin kai mutanensu gida wanda za a halaka to zarta ina ne wannan darul bawa din aka ce jahannama cikin jahannama ne yaslaunaha za su konu a cikin wannan wuta su ihu su kashi su fitsari su zawo su amai duk bala'in da ka san mutum yana yi in ya sha wahala wallahi sai an yi shi a cikin wuta kuma sannan ba haka nan a gama yin a zabtaro shi a ce ku kuka yi kuma ku ci kayan tun an yi fitsari an yi kashi an yi duka an daddoki mutum kai ya yi jini ko ina ya yi jina jina sannan kuma ba haka nan a ɗebo abin a ce ku ci kuma bayan haka nan koma can a je a ƙara samun wani kamfatar ruwan zafi in an sha a shayi na ruwan zafi na bala'i wanda za a sha wata shauban min hami saboda haka aka za a yi saboda haka za su kono a cikin wannan aka ce kai wa bi salqara wannan wuri ya muna na a ce shine masaukin mutum ya muna na a ce mutum ba inda ya samu masauki sai cikin wuta Allah ka tsare shi قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى imam ibn kasir ya ce wa amma darul bawar shi darul bawar din ne yace fa huwa jahannam shi ma cikin jahannama yake wani lungu ne daban a cikin ta wa ashara ila zalika al imam al bagawi rahimahullahu ta'ala haka manyan jigajigan malamai suka fassara wannan darul bawar cewa gida ne wani wuri ne lungu ne a cikin wutar jahannama bayan sunan jahannaman to akwai rijiyoyi daban-daban a cikin ta kowace da sunan shi kuma shine aka dauko darul bawar a'adana Allahu ajaran wannan shine sunayen gidajen wuta kamar yadda kuka ji al-mabhath ar-rada sai bincike ko ko abun lura ko wanda zamu ƙara gani nan ba na hudu makanul janna wa makanun nar aina aljanna take ne aina wuta take aina aka aka aje aljanna aina ne aka aje wuta wurin zaman su awwalan na farko shine makanul janna inda aljanna take قال الله تعالى الله تبارك وتعالى يأتي كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين lallai littafin waɗanda suka yi ɗa'a suka yi biyayya yana can wani wuri da ake ce ma illiyin aka ce wa ma adaraka ma illiyun ni ya sanar da kai abin da ake ce ma illiyun din nan menene shi a cikin suratul mustaf wannan mutaffifin al-ayata aka ce illiyun din nan qala ibn abbas duka waɗannan abubuwan ba yiwa mu fassara su da kanmu ko da mutum yana ganin ya iya larabci ya ce zai rika fassara wannan ganganci sunan shi dole ne sai an koma wajen jigajigan bayan Allah waɗanda suka yi zamani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sadda ake saukar da Qur'anin nan ya gaya masa ya ce kaza ga ma'anarsa kaza ga ma'anarsa wannan bawan Allah cewa babu wata aya da aka saukar a cikin Alƙur'ani face ya san inda ya san inda aka saukar da ita ya san dalilin da yasa aka saukar da ita ya sani har ma dan ya karantar da ɗalibansa ɗaukar su yake yi in ya nemi su tafsiri ya kai su inda aka saukar da ayar ya ce muna nan wurin annabi ya so aka saukar mai da wannan ayar ko kuma yi mana bayanin ayar har sai ya kalli inda zai kalla ya ce nan annabi ya kalla lokacin da yake mana bayani kunji kunji kunji kunji abin da ya ce game da ma'anar wannan aya to kaga ai dole ne a samu abi ta wurin su ne ana so a gane ganewa ta gaskiya ko mutum shirmen shi yake so ya ce shi ba ruwan shi daɗi kawai zai ta kwaba ya ta sirban banza kuma ƙarya yake yi ma sai dai in fita zai daga musuluncin kwata-kwata domin dai tun da ya ce la ilaha illallah ya ce muhammadun rasulullah to in dai da gaske yake ya musulunta to dole ne zai bi qur'ani kuma zai bi wannan bangaren nabi da ya ce da ya ce muhammadun rasulullah in ko baka ba to ƙarya ba musulmi bane shi kawai ƙarya yayi saboda haka wannan shi ne saboda haka wannan wuri abdullahi dan abbas yake cewa qala illiyun dinnan qala ibn abbas aljanna aljanna ne illiyun din wa qila illiyun fi samai sabi'a tahta al'arsh wani wurin wasu suka ce ai illiyun din wani wuri ne amma yana nan karkashin wato a saman abun nan ta abun nan bakwai sama ta bakwai karkashin sama ta karkashin al'arsh yana sama a tsayin sama'i sabi'a yana cikin sama ta bakwai ne tata al'arshi a ƙarƙashin al'arshi وقال ابن كثير رحمه الله تعالى شكو ابن كثير يشي والظاهر abin da yake dai bayyane a fili shine anna illiyin ma'khudh min al'ulu shi illiyin din ma an samo kalman ne daga daukaka sama wa kullama ala shay wartafa azuma wa azuma wattasa duk lokacin da abu ya daga sama wartafa yayi kololuwa azuma sai ƙara girma wattasa sai ƙara fadi saboda haka sama ne ولهذا قال تعالى معظما امره ذاك ومفخما شأنه saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi saboda girmama wannan magana illiyun din ya ce wa ma adraka ma illiyun me ya sanar da kai abin da ake ce ma illiyun wa qala azza wa jalla wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun yace a sama ne abincinku da abin da aka yi maku alkawari duk yana sama ashe kenan ya nuna can aljanna tana sama fatar da muke Allah tabaraka wa ta'ala ya sabuna daga cikin yan aljanna masu zuwa sama din nan ya fito ko qala al imam ibn kathir rahimahullahu ta'ala fi tafsir qawlihi ta'ala imam ibn kathir ya ce wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun da aka ce yau kuma wa fis sama'i rizqukum yani yace daga sama ake sauko muku da arzikin ku shine al masar daga sama ake sauko muku da ruwa to wa ma tu'aduna fa yace yani al janna al ruwa daga sama ake sauko muku shi wannan saman da kuka sani can kuma za ku je ku tadda abin da aka muku alkawari ai ma'anan ta fito sau da aka aljanna tana sama waƙar sabata fil hadisi sahih ya zo cikin hadisi ingantacce annal jannata ta tal arshi fawqa sama ay sabi'a wato sama aljanna annal jannata ta tal arshi aljanna tana karkashin al'arshin mai rahmani Allah tabaraka wa ta'ala fawqa sama'i sabi'a saban bakwai bayan sama ta bakwai sai aljanna ku duba tafiya daga nan haba malam mutum ya rasa aljanna ai maganan bakin ciki ta ba wani bakin cikin da ya kai mutum bai samu aljanna ba min sama ka duba sama ta daya ka kalli tafiyar da za a aje sama ta daya ka kalli tafiyar da za a yi daga nan aje saman biyu har zuwa saman bakwai sannan kuma a ce mutum yana sama da saman yana a saman bakwai ma mutum yake da gida ka duba ka auna wannan abin ka gani bambanci kadima yanzu ma mutum ko a nan duniya ne wani lokaci in yana da gida a Abuja to yana da wani abu na musamman idan aka yi magana ya ce ya ce aka ya ce a yana Abuja sai ka ji Abujan nan ya san cewa ba cikin gefe yana Abuja Abujan to Abujan ne to balle yanzu a ce ma sama ma saman ɗaya ta ɗaya mutum ya ce a nan yake to balle saman bakwai ana saman bakwai ko mutum yana da gida a can kuma in ya je can ya shiga kenan ya zauna har abada duk wani abin da ake shan wahala a kan shi a duniya ya neme shi ko ya sha wahala wajen neman shi babu wannan wahala daidai da tufafin da mutum zai sa itaciya aka yi ita ke fitar da tufafin nan sai irin wanda mutum ke so zai sa ba ruwanka da maganar tela ba ruwan nan da na ji wani hatsabibin tela inda nike ban taba jin hatsabibin tela kamar wannan ba an je unguwar sarki ana muna magana da daddare ba na tashi nan aka je ana magana ana magana dinki ne ma wani ziyara ke da kai sai sai ai shi yanzu akwai wani tela da ya sani a nan cikin gari shi ma yana da dinkin shi ya je ma ya an so jiya ya yi sa'a ya an so bayan shekara takwas shi ne ya an so na ce shekara takwas ya ce shekara takwas ya ce to ai yana nan a wurin akwai wani wanda suka sani soja ne ya kawo nashi wai shi ya iya kaya ne irin sut da sauran abin nan da ake yi ya ce to da ya zo ya ce mai kaiwa ne ɗinki na yau fa shekarar shi ashirin kenan wurin ka dai samu kayi man ya ce a kama yi kuskure ai yau shekara talatin kenan inda tun 1991 ka kawo ya ce ka kawo ɗinki ta ya ce shekara talatin kenan ya ce to yanzu an yi ya ce bari mu gani ya duba ya yi wani ya yi riga bai yi wando ba guda biyu kuma bai tunka ba shine ya ce amma yau tun da ka zo dai ka dan dawo yau insha Allah sai ka tafi da wannan nan tunda dai an yi riga to za a hada da wando a yau za a gama ma da wannan a hada ma to shine shekara talatin to yanzu akwai na wasu suna nan kuma duka suna nan cikin kabot suna ajiye wannan ga sunan shi da sunan shi wannan nashi yanzu yau shekara ashirin wannan shekara goma wannan shi wannan da ya samo nashi baki da baki ba labari na ji ba ga shi ga ni muke magana yake cewa shi yanzu ya je ya an zo nashi bayan shekara takwas ta ce ta guko wannan tela sai ka ce shi ke sassaƙa ku da sai kun ci gaba da bashi dinkin dole shayan ana nana ta kai mai har inda yake sai da ya gaya man na san wurin kuma sai da ya gaya man ya ce ai in ka tafi ka je ka gangara tudu ka tafi wajen layin kuwa daidai kai yana ta wajen kan layin kosai ya ce nan yake na san wurin ya ce to wannan telan shi dinki yake in ya dinki ya saboda ba wanda ba dinin dinkin da zai maka kai wani telan ya ce zai iya yin kire zai ce ba wannan ya fi karfin shi amma kai kuma sai kai hakuri shekara goma so shekara sha biyar har da mai talatin ya zo ya ce shekara ashirin ashe ka san shi to ka ji in bai gama dinkin ba to su sojoji wata ran da ya masa da suka kawo dinkin ya ƙi sai suka zo suka haɗa da shi da keken suka ɗaukai suka kai shi cikin inda sai da ya sati biyu a can yana dinki suna son dinki saboda ya iya to suka ga dai ba zai musu ba su kada a shekara biyu a suka ce su ba su mai siya bai in wata ya san wata bai san wata ba da suka tashi suka zo da motar sai suka ɗaukai kawai suka kai NDA suka kulle shi suka ce da cin shi da shan shi duk abin da yake so ya ci a bashi amma sai ya gama dinkin nan sati biyu na kai ma to kai kai ya kake ba da wuri na na? Eh, amma kai ta kake ma da wuri kai shi wata ɗa? Eh. To. To. to kaga kai da kaga da zaka ta wata kaji ya daddade shi wata shida ha ku zauna ya ku ji yace in ya dan dade wata shida ne ha za a ba shi sai zo kawo za ka iya ba a ina to ai wani da da aka ce min wani fa shi da ya tashi dinkin da ya dauko dinki ya zo wai ya kawo ya kawo ko guda ɗari nawa ya kawo shi so ya kawo ya ce za a yi mai wannan abun nan guda arba'in za a yi babbar riga guda goma sha biyu za a yi wane ne ya ce to yanzu dai ka san na san dai matsalar kaka ce ba wuta ko ya ce to ga janareto nan na so mama a cikin a cikin mota sannan kuma ka yi tsada duka kuɗin ka ka lissafa in biya ka kuɗin ka gaba ɗaya saboda kawai ya ce a yi to ina jin ina kai shekar to dinki ina ji yanzu da saura to kaga ni kaga kai da yake yana yana kuna shiri da da shi sai ma cikin wata shida eh na to ke ta shi wai ko ko ko ya ci ko mi ya yanka sai ya sa sati ya goji in zai yanka kyalle ko me zai yanka duk kyallen da zai liƙa jiki sai ya sai ya sa sati sai ya goge shi daban sannan ya aje sannan ya baya haɗa komi da aljihu da da da gwane ne duk kyallen da zai liƙa ma jiki to sai an sa mai an jika shi a sati sannan a goge eh daukan mare ko kana so ba zai ba da kyau ba an ce maka in kasa za ka ji kamar da kai aka sassaƙa su ka kai ka gwada ka gani eh ma ka gani daga nan matan ka za su tatta ka kai nan wurin saboda kyau a'a eh eh ban jiwa ya dinka to ai ko sai dai dinka ma haka ba suka ce in ya dinka ma ka jiran wando ba ka ji shi fatela ne wannan mai magana ya ce ya ɗinka ma gajeren wando ba telan da zai ɗinka shi ai haka yake shi baiwa ce wata irin baiwa ce sun yake da ita musamman shi sa ake ba shi kaga yanzu mai maganan telan ne ya ce gajeren wando in ya ɗinka ma ma to ba telan da zai ɗinka shi eh kai ma ka kai mai a taso da jirgin sama ma a zo a sassi amma bai ba kaji wala ba kaji lokacin shagari haka jirgin sama da a dauko jirgin sama zo wuri shi ko bai gaba dinkin ba dole ko wallan tela to Allah ya wani to ya koya ba wasu dinki yanzu ya koya ba wasu yadda su goya ne shi ita dai ka san mutane yadda suke da son ra'ayi ashe abin da haka ne amma ku kun san shi ni ma ɗin wanda ya gaya man sai da ya ce man kwatance ya ce kaga in ka bi masallacin shek ɗaya rawanci ka tsallaka na ce ba layin ko sai kake nufi ba ya ce a wani nan kusa da inda ake sai da kifi na ce na san wurin wannan kifin ai un akwai ƴan uwata da ta taɓa zama ma a kofar gidan a cikin gidan saboda haka ya ce to nan ne nan yake nan in ka zo ka kawo ɗinki shikenan za a yi ma ɗinki gidajen ɗinki ko za ka fita daga duniya ne a yi ma shi sai ma ɗinki to in ka yi sa'a kai da ka samu wata shi da kai ɗan gata ne wuri shi ɗan gata ne amma ga kuma zai faɗi ba gaskiya in ya kai shekara goma in ka ce shekara takwas zai ce a ƙara ne shekara sinkin ka goma ga kwana wata nan da ka kawo ga dai kuma yaji zai fashe wuri shi yana da amana rike yaji duk wannan shekaru in kuka je da ka zo sai ya buɗo kawai ya baka yaji ya nuna ba ka ta akwati nan yake zuba su kowa da nashi in dai da in dai ba yi ba kayan ka ba kwati bai budo to ba su ma irin nashi ba to ka ji ko da ka gani da ko ku tafi da yanzu ku ji ko ba ku kyale wannan to ka ji ɗan kai ba ka kawo ya dika kai bai wani to ka ji ai kowa da iri yadda yake abin da shi to ka ga yadda iya wannan sana'ar da Allah zai sa ya daure ya rika yi sosai zai da da yadda ya wannan irin zula har daga Abuja da jirgin sama zo kuma ce ba ka gaba kuma kyale mutum amma sojoji sun sun iya ziya su da yin to abin da za a sun bugo shi kawai wani a gaban mu ka Allah ba mu fita yani wannan saboda haka wannan shine abin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yani aljan wa qad thabata fi al hadith as sahih an al jannata ta'ta al arsh fawqa as sama'i as sadiya wato aljanna tana tanne wato saman bakwai take fauka abun nan ba wato tata al'arshi amma karkashin al'arshi tana nan a karkashin al'arshi ne a saman bakwai wannan shi yasa tun da muka karanta wancan littafin aljanna darul abrar aka ce su yan aljanna saboda wanda suke firdaus to su hawa wata kofa aka musu ta musamman sadda suke so su gaida Allah kawai shiga suke yi su za su je kawai suke ne suna so su je su yi gaisuwa a ce musu bismillah ba sai masu zuwa sati sati kamar yadda ake taron gaba ɗaya ba yan firdausi su suna zuwa su gaida Allah akwai kofa tsakanin su da bulla wajen inda ake zuwa Allah haka yi masu nasu to Allah ka taimake mu annabi sallallahu alaihi wa sallam qala annabi sallallahu alaihi wa sallam wa idza sa'altumullaha fas'aluhu al-firdaus duk yayin da za ku roki Allah game da aljanna ku roke shi firdaus kada mutum ya kalla abin daga rahama Allah ne amma mu roka in ba a samu wancan din ba sai a yi kasa amma dai in za a roƙan a roƙi firdaus fa innahu awsatul janna wannan ita ce tsakiyar aljanna kuma mafificiya wa alal janna ita ce kololuwa babu gaba da firdaus ita ce karshe a sama wa fawquhu arshur rahman a saman ta ne mai al'arshi mai rahama yake kaga daga nan ba sauran wani abu wa minhu tufajjaru anharul janna daga nan ne wurin duk duk koramin nan da aka ce akwai su a cikin aljanna koraman ruwa koraman zuma daga firdaus yake gangarowa don haka ko ina kaga yin aljanna su suka fi kowa samun abin da ake so tunda su ne kololuwar sama kuma daga sama yake gangarowa duk wanda ya samu sai da ya wuto waɗancan ya zo nan ya baro su kai zance ko sai da ya baro can sannan ya zo ƙasa Allah ka Allah ka taimake mu makanin na ina ita kuma wuta take Allah ka tsare mu da ita قال تعالى كلا إن كتاب الفجار لفي سجين لتتوان ما سوك للدار وطن da suka yi abubuwa wato wanda suka yi abin da suka ga dama suka yi watsi wasu masu laifi su ko littafin su yana can a sijjin ne wa ma adara kama sijjin me ya sanar da kai akan abin da ake cewa wannan sijjin inda aka yi magana can ƙasa akwai kafin mu juya bayan da aka ce wa fawqa arshir rahman minhu tufajjaru al-anhar a ƙasa da yasa nan ba ta shida ne ta akhrajahu al-bukhari bukhari fi kitab al-jihad wa siyar babu darajat al-mujahidin fi sabilillah bi raqam kaza wa fi kitab at-tauhid bab wa kana arshuhu ala al-ma wannan saboda a san inda al'arshin yake sannan kuma inda ita maganan wannan take aka ce wa ma adraka ma sijjin me ya sanar da kai abin da ake ce masa sijjin din nan aka ce kitabun marfu littafi ne wanda aka yi rubutu aka tabbatar da duk abubuwan da kowa ya aikata na abin nan da su yan wuta ga nasu yan aljanna ga nasu wal ma'ana anna ma'awahum wa masiruhum la fi sijjin abin da ake nufi ma'anan wato su waɗannan ma'anan wato makomansu da inda za su koma su tattara lafi sijjin ai fa'ilun ne min sijjin wannan an sa ne na wazanin fa'il ne sijjin fa'il a wala wazanin fa'il na sijjin na kurkuku ne inda ake daura mutane kuyi ko asalin kurkuku da ake ce mai asijinu saboda matsatsi a cusa mutane da yawa wuri ɗaya ba mai miƙewa wani wurin ma kowa sai dai a tsaye tsaye ba ko tsugunna mutum ba zai iya yi ba saboda masifa to sai zama sijji saboda zai saboda kuncinsa da matsatsin da ke ciki ba a bari mutum ya duk abin da zai sa mutum ya takura idan aka kai shi kurkuku ta an bashi kaga dai sauro dama wannan saboda ya cije kama aka ba wanda zai bada maganin sauro fitsari wasu a ce su yi a ciki in suka yi fitsari sauro ya shigo komi da gwalgwalo dai yana na ciki in aka yi cinkoso ko tsayuwa mutum ba zai iya yi ba in ka tsaya kuma wani ogadin shi a ciki a ce hadda sarki ya tashi kiki ba mamaki saboda su ake duk sai mutum ya wulakanta ya kaskanta Allah ka tsare mu kama ya falo IFST ko a ce sharif ko kamil ko sikin duk wannan wazani ne sarfi ne dika waɗannan mazaunin matsayinsa kenan shi ma da aka ce sikin da aka yi abin nan abin da ke keta ciki ko abin sha ko abin da ke zuma abin nan ba ke dakula kwakwalwa ko wanda ke samaye wani hau dalika haza wato ko wa lihara azuma amruhu saboda haka al'amarin sa ya girma aka tambaya aka ce fa qala ta'ala wa ma adraka ma sijjin me ya sanar da kai abin da ake ce masijjin ai huwa amrun azim lalle wannan wuri wuri ne babba al'amarin ka mu banna shi ta kai wa sijnun ai muqimun kenan wannan wuri ne inda za a takura mutum a tsaye da wurin kowa ba wanda zai fita wa azabun alimun sannan kuma ga azaba a ciki mai radadi Allah ka tsare mu وقد ذكر الإمام البغوي إمام البغوي والإمام ابن كثير والإمام ابن رجب الحنبلي رحمهم الله sun ambato duka asaran sun kawo wasu hadisai su bayyinu wa tuzakkir ay wa tadhkur anna sijjin tahta al-ard as-sari'a su duka wannan malaman jigajigai da imam al-bagawi da imam ibn kathir da imam ibn rajab al-hanbali rahimahullah rahimahumullah jigajigai ne na bayan Allah sun bada fatawa hadisi cewa wannan sijjin din shi yana can karkashin kasan bakwai a kasan bakwai ake kai yan wuta dauri alhambali ai ta ta sabai arjin karkashin kasa bakwai din nan kama annal jannata fawqa samai sabi'a kaman yanda ita aljanna tana saman bakwai to ita kuma wuta tana kasan bakwai Allah ka tsare mu daga zuwa kasan nan ya fito ko وقال ابن كثير والصحيح ايش abin da yake ingantacce anna sijjinan ma'khuzun min as-sijn shi sijjin an dauko shi ne daga sijin wa huwa dai shine kunci matsafi fa innal makhluqati kullama tusafilu minha dab tasafala minha dafa su halittu duk sanda suka yi kasa suka haɗu da juna sai su samu kunci suna ƙara kasa suna ƙara samun kunci wa kullama ta'ala minha ittasa duk lokacin da abu ko daga yake sama sai ƙara budewa ƙasa ko ta matsa fa innal aflak as-sab'a kullu wahidin minha awsa domin su aflak wannan falak da saman nan dukkan su in kai sama yanzu saman daya ba shine aka ba mu labarin cikin kitabun tauhid bin aka ce aka dauki duniyar nan aka sa a cikin sama ta daya sai ta koma kaman zobe a daji idan aka dauki sama ta daya aka sa a cikin sama ta biyu sai ta kuma ita koma ta kaman zobe a daji kaga duk lokacin da aka ƙara yin sama to ya ƙara faɗaɗa kenan kuma a aka kai wajen wancan teku aka kai wajen kursiyu aka kai kursiyu aka ce wasu a kursiyu hu samawati al to al'arshi shi kuma shine ba halitta da ta kai girman al'arshi ka gwargwadon yadda ake sama gwargwadon yadda halitta ke ƙara girma in ko an yi ƙasa gwargwadon yadda ke ƙara matsewa a azanallahu a jarana wa'ala min alladhi dunahu yana sama ya fi faɗi ya fi girma akan wanda ke ƙasa wa kadhalika al-arduna to haka ƙasa ita ma kullu wahida awsa min allati dunaha kowace ɗaya ta fi faɗi akan ta wanda za ta in ta sama ce kamar yanzu wannan ƙasan sama ta fi faɗi akan ta ƙasa ta ƙasan in wannan in an ƙara ƙasa ta saman tafi haka ake yi duk wanda bata kai wancan bai ta kuma matsewa ake ƙarawa ana ƙara matsewa har aka yadda za ta fi matsewa ya fito ko hatta yanta hisufulul mutlaq har a koma ƙasa can ƙarshen ƙasa gaba ɗaya wal mahallul adyaq ila al markazi fi wasat al ard sabi'a shi wannan wurin da ake magana inda ya fi kuncin nan inda ke kaiwa can ƙasan sosai yana can tsakiya ƙarƙashin ƙasan bakwai inda ya fi matsatsi Allah ka tsare mu thumma zakara rahimahullahu ta'ala sannan shi malam ya ƙara ambatowa ya ce anna masiral fujjar ila jahannam wato makoman watsatsu wanda suka yi abinda suka ga nama wutar jahannama ne wa hiya asfalu safili ita ce mafi kaskancin kaskanci can kasa kasa qala ta'ala thumma radadnahu asfala safili sannan muka maida shi mafi kaskantan kaskanta suka koma can kasa kasa shi dan adam ya koma mafi kaskanta illallari na amanu wa amilu salihati sai dai waɗanda suka yi imani suka yi aiki nagartattu suka yi aiki na ƙwarai walahum ajrun ghairu mamnun waɗannan suna da lada wadda ba a tauye musu komi ba a rage komi wa qala ha huna kalla inna kitabal fujjar lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin wa huwa yajma'u diqa wa suful wannan ya hada matsatsi sannan kuma can ƙasa ƙasa shi yasa akai wannan magana kama kala ta'ala wa idza ulqu minha makanan dayyiqa duk yayin da aka wurga yan wuta a cikin wuta wannan wurin mai matsatsi mai kunci muqarranina sannan ga su a daddaure kowa an sa mai mari an daddaure shi duk wanda ya fada cikin wannan kuncin ga a daddaure sannan ya sauka wurin can kasa to da'u hunalika subura nan ne lokacin kowa zai rika cewa halakan shi halakan shi yana wayyo mun bani mun lalace babu mafita babu wani abu wa qawluhu ta'ala kitabun marqum ay laysa tafsiran li qawlihi wa ma adraka ma sijjin da aka ce kitabun marqum yace ba fassarar sijjin din bane shine wancan wa ma adraka ma sijjin wa innaha wa innama huwa tafsirun ay lima kataba kutiba lahum min al-masir ila sijjin abinda inda aka rubuta musu ne marubucin ne inda aka rubuta musu cewa su makomansu ila sijjin ne ba su jin din ne markun ba a'a ina ne wurin inda za a ce a'a can ne aka yi masu rubutu su waɗannan yan wuta ai markumin maktubin kenan an rubuta masu an gama an riga an tabbatar su yan wuta ne don haka babu wani abu na tantama ko su ma in sun gani suka ga sunayensu za su ansa suna cewa sun gode ma Allah sun san su yan wuta ne sun cancanci shiga wuta domin sun riga sun san ga abin da suka ba daidai ba a fili ba wanda zai shiga wuta yana jin cewa ba a yi mai daidai ba ko kuma an zalunce shi kowa in zai shiga wuta sai ya daga hannu ya yi godiya da kanshi ya ce tabbas ya san shi dan wuta ne saboda ya san ya yi ba daidai ba ko ta san ta yi ba daidai ba anna Allah ta'ala akhbara min Allah ya bada labarin cewa annal kuffara yuraduna 'ala an-nar ghuduwan wa 'ashiya su na na tsallace ko na'am ah ai wannan marqubun maktubun ai mafruqun minhu an gama rubutun la yuzadu fihi ahadun ai wala yunqasu minhu ahad babu wani fihi babu wanda za a yi makari ko wani ya ƙara wani abu a ciki ko ko wani ya rage wani abu an riga an gama ba wanda zai shiga mu mutum alteration ya canza wani abu na wani abu a yadda abu yake haka yake قال ابن رجب رحمه الله تعالى وقد استدل بعضهم لهذا وسن كاو دليلي da wannan suka ce bi anna Allah ta'ala akhbara Allah tabaraka wa ta'ala ya bada labari yace annal kuffara yuraduna 'ala an-nar wuduwa wa 'ashiya kafirai za a dinga gitta su akan wuta safe da mareci za a dinga gitta su a wuta kamar yadda dai mutum in ma bai sani ba in mutum ya fita ne ya kalla ka je yadda ake gasa kazan nan ka ga yadda ake juya ta akan wannan karfin ko ko wadda ake gasawa karfen na juya ta da kanshi yana jujjuyawa an je saudiya irin wannan ne za ta tambaye ka ce wannan ko ko ala faham ce ka ala faham kake so ko ko akan wannan mai mai jujjuyawa sai wadda kake so to in kaga yadda ake juya kazan nan malam kafin a baka abincin nan ka kalli yadda kazan nan ke mirgina saboda nan babu da yawa sanda zaka gan su ga sunan bila adadin cikin wannan abun an rufe malam suna ta juyawa saboda wannan su zo su kwasa wannan su zo su kwasa ina ba ba magana nan ne zaka ga abin dan karami amma in ka je wannan kamfanonin inda suke da waɗannan abu tunda su su waɗannan su ne masu hankali amma muku in ka je bangaren mu dama ka je wurin shirme mu ai wannan haukan namu kai Allah zai tsare wannan abin matsalar mu wato malam matsalar mu ba ta da iyaka kaga je da yana sai yanzu in mutum ya ga dama sai ya taso daga kasar su ya ɗebo mutum ashirin ma ko mutum talatin ya zo ya buɗe kamfani zai rijista zai yi komi don haka in ana gudu su ba sa gudu suna da takardu sun yi komi suna da hawa amma mu mutanen mai dai su koya cikin dutse ruga da gudu su ɗauko rubabban abin su da mutane in an zo an ga sun ga masu wannan jejayen rawanin su falla da gudu sai ga sunan fa yau ba yau ba lafiya yau ga sunan suna kare su ko waɗannan suna ta sai da abincinsu suna sai da shayin hankali kwance da su da matansu da ƴaƴansu kowa suna ta abin da saboda su sun bi ka'ida mu ko komi ba mutum ya ɗebi mutane da yawa wani ma ya ɗebi ka Allah dai kyauta kada dai amma amma ba dai wannan magana to kaga wannan rashin tsarin da muke da shi shi ya hana mu addini ma da tsari ko addini in ka je ka ga mu ka ga yadda muke yi malam sai ka auna ka ga mu da walwalo kawai muke ba su da walwalo duk abin da aka ce ga yadda za a yi ba aka muke ba mu kawai mun ya kamace haka ma yayi in an ce ga yadda za a yi mutum haka ma yayi kawai kowane mutum haka ma yayi ran da muke yi kada a je can ma ya zama mu dai mu daban ne Allah tsare mu to saboda abin nan ne gashi nan da ka su waɗannan yan wuta za a dinga gitta su akan wannan wutan safiya da marece ay ya'ni fi muddatil barzakh lokacin da suke zaune a cikin barzakh kamar yadda ka san kajin nan na juya haka za rika juya su wa akhbara annahu la tufattahu lahum abwabus samaa sannan kuma ya bada labari cewa su ba a buɗe masu kofofin sama kaga ƙasa za a yi da su kenan su dama tun daga ran da maran ya mutu ta zo a buɗe sama ba za a buɗe ba la tufattahu lahum abwabu sama hatta ya wala yadkhuluna aljannata hatta yalija aljamal fi sammi alqiyam wa dalla ala anna an-nara fil ardi wannan ya nuna cewa kenan wato wuta a ƙasa take wannan ya nuna ita aljanna take sama amma wuta na ƙasa saboda haka wuta a ƙasa take وفي حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما وانا حديث براء بن عازب رضي الله عنهما يتي عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة في صفة قبض الروح وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ينا بعد الأباري أصفا يندى أكي كربري قال في روح الكافر النبي يا بعد مثال يندى أكي نوكرا كافر يتي حتى ينتهى بها به إلى السماء الدنيا har sai an wuce ƙarshen kololuwar sama ta nan duniya an tafi ana so a buɗe ƙofar sama ta sama wa yustaftahu lahu sai a nemi a buɗe a ce a buɗe ai fala yuftahu lahu ba za a buɗe ba kwata kwata saboda rai ga yanan an ɗauko wani abu mai wari ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي يكرن تون آية لا تفتح لهم أبواب السماء سوى أنهم كافرين ما سكنت واي ba a buɗe masu ƙofofin sama wala ya dukulu na jannata hatta ya lijal jamalu fi samil khiyar ba za su shiga aljanna ba kuma har sai in irin wannan murtike ke igiyan nan wasu haka suka fasara jamal wasu suka ce rakumi amma na ji wani malami na balaga yana ta ba jamal ba ne ba wannan ne jamal abu nan jinsa ba ba a takaice dai irin murtike ke igiyan nan da ake ɗauke ɗaure jirgin ruwa irin wannan windi suke ce mai ko gindi ko menene sunan shi dirgegen nan in za a sa ta ramin allura ta wuce to za su shiga aljanna waɗannan mutanen in ma ka ɗauka kuma a fassarar kusa kusa jamal din shi kenan fa yaqulu Allahu azza wa jalla uktubu kitabahu fi sijjin ay fil ardi sufli ku rubuta littafin sa shi wannan yana can a cikin sijjin karkashin wancan kurkukun nan fil ardi sufli a ƙasan ƙasa ƙasa wadda take can ƙarshen ƙasa ƙasa thumma qala wa tutrahu ruhuhu tarhan sai a wurgo ransa daga can saman nan wurgowa a wurgo shi yayi kasa daga nan shi kenan malam sai wuta na a wari haka nan wannan gajere ne wannan ba a tafiya to shi kenan ba nan Allah tsare mu to a bar shi haka nan kaga masu bututun ma ba za su ma zawo سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا رحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا نقض ضمائرنا وحدد اخلاقنا وقوي ايماننا وسدد عند السؤال جوابنا وإلى عمل أهل الجنة بنا توفنا وانتراض عنا واحفرنا في لغة نبينا تحت لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نسمع بعدها أبدا يا رب العالمين اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ونبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وجازهم بالحسنات إيسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا اللهم اغفر لنا إذا سرنا إلى ما ساروا إليه صل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين